أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي عشرين لهؤوغ وطن أكو hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta 2018. A satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta takwas zuwa tara. a cikin suratul an'am shafi na ɗari da talatin a yau da yarda Allah za mu tashi akan wannan aya ta sha takwas zuwa ta sha tara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya karɓi rayukan mu muna akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya alaramma Allah ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ayyu shay'in akbaru shahada qul illahu shahidun bayni wa baynakum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء
malaman tafsiri rahimahumullahu ta'ala sun kawo asbabun nuzul a wannan wuri daban-daban akwai riwaya ta Imam Al-Kalbi wanda take nuna cewa wato kafirai manya-manyan kafiran Makka ru'asa sun zo sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake shaida akan cewa abin da kazo da shi gaskiya ne ko ba haka ba to wannan riwaya ta Imam Al-Kalbi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo ta tana cikin asbabun nuzul na al-Imam al-Wahidi sai dai abinda ya kamata mutane su gane sanadin wannan riwaya bai inganta ba don Imam al-Kalbi kamar da suke fada riwayarsa zuwa ga Ibn Abbas radiyallahu anhu bata inganta ba silsilatu min al-kadhib inji malaman wato sanadi da kuma mustalah al-hadith da asa da haka wannan riwaya bata inganta ba duk da yake wasu malaman tafsiri sun kawo ta amma ba su yi ta'aqqubinta ba akwai kuma riwaya wadda Ibn Ishaq da ibnu jarir tabari suka fitar da ita daga ibnu abbas radiyallahu an wanda waɗansu daga cikin mutane sun zo sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da suke faɗa akwai Ham dan Yazid akwai Qarum bin Ka'ab akwai Bahri bin Umar sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma na'lamu ma Allah ila ma na'lamu ma Allah ilahan ghayra ba mu san cewa Allah akwai wani abin bauta tare da shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da wannan aka turo ni to ita wannan riwaya tana da alaƙa ne da wato ƙul inna ma huwa ilahun wahid kenan waccan tana zancen shaida duk da yake bata inganta ba kaga nan ne an kaji bi sababin nuzulkin su kuma wannan ƙul inna ma huwa ilahun wahid wata ita ko wannan tana da alaƙa da kasancewar wato zancen wanga maqta inda an kai zancen Allah subhanahu wataala bai da abokin tarayya to sannan kuma akwai wata riwaya ta daban wadda ta zo cikin asbabun nuzul ita sai ta haɗe waɗannan ayoyin guda biyu kafirai ne suke wato cewa kace ubangijinka shi zai taimaka maka ya ba ya baka kariya tunda an ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-qahir fawqa ibadi kaga duk wannan suna nuna wato buwaya ta ubangiji wa huwa al-hakim al-khabir shine mai hikima al-khabir masani ga duk abin da zai iya samu na ko ba haka ba muka ce na idan mun tuwa daga khabar al-amr ya ba yana da cikakken sani akan lamari ko akhbara bihi zai ba da labari sai zaman to ruba'i kina akhbara ruba'i ne khabara kuma sulati ne ma'ana mai kalima uku da mai kalima hudu wanda bai fahimci wannan ba to a takaice dai waɗannan riwayoyin su ne aka kawo duk da yake in muka kalli siyakin ayoyin ko da waɗannan riwayatin musamman wata riwaya da bata inganta ba qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah ya tabbatar da dai cewa tambaya ce ta tattaunawa ko sun zo ko su zo ba alkur'ani na iya kawo wannan kissa kuma ta tabbata alkur'anin ce ina fata an fahimce ni kuma kasancewa Allah subhanahu wataala shine abin bauta shi kadai wannan tabbata ce abu ne wanda ba a shakka a cikin sa wajen agun masu imani ina fatan kun fahimci wannan da kyau to da haka dai wani lokaci asbabun nuzul ko su inganta ba alkur'ani ya fayyace qadiyya amma wancan shine tabbas bai inganta ba wadancan kuma suna iya zamantowa an kalli fadin ma'anar aya yana shiga cikin sa suka karo shi wallahu ta'ala a'lam mun fahimci wannan dake ko to qul ayyu shay'in kace da su wani abu ne akbaru shahadatan an mafi girman shaida malaman tafsiri suke cewa shi wannan shahadatan tamyizun muhawwalun wato alil mubtada ay shahadatuhu akbar wanda shaidarsa ita ce mafi girma an gane sai waɗansu malamai suka ce to a shai'u shi ne wato a ammul am shi ne abin da ya fi girma mini ake ce ma shai abu waɗansu malamai suka ce shi a shai'u duk abin da kullu ma yi alam duk abin da an san shi ana kiran shi shai'u ko da ba a gan shi ba wa yasihu wato al-ikhbaru bihi ana iya bada labarin sa kuma saboda kiyama shai'un ce an gane ko amma kuma bata tsayu ba amma za ta zo za a iya kiranta shai'u ina fata an fahimta shi yasa malama akida suka ce nan tunda anka ce qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul wannan ya nuna cewa ana kiran Allah shay Allah wani abu ne amma ba suna ne na Allah ba wato a ce ma Allah ash-shay'u sai da min babil ikhbar ana iya cewa wato ash-shay'u a bada labarin Allah wani abu ne tunda in an ce ba wani abu bane an koma aqidan mu'attila ya zaka man ma babu Allah subhanahu wataala wannan kuma hatsari ne ina fata an fahimce kamar yadda jahabiyya sun kai inkari ana ce ma Allah shay sun ka ce bai dauke da wata wato sifa ta yabo tunda komai ba ana iya kira shi shai sai dai duk abin da ba zai kasance ba to wannan ba za a kira shi shai'un ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau qul ayyu shay'in akbaru shahada ka tambaye su wani abu ko menene ce da ta tafi girma an gane ko qulillahu ka ce shine Allah subhanahu wata'ala dan babu babu amsa bayan wannan babu shaidar da tafi al shaidar Allah subhanahu wata'ala ina fatan kun fahimta shi yasa kullun alqur'ani yake kawo cewa Allah shine shaida ko na Allah ne kamar da muka sha faɗa saboda tana yawa wani ba zai sauraro ne kasar din ba wani na zai samu a cikin suratul mu'minuna haka Allah yake kawo su ko ya kawo in mace yakin yana iya daukar lamun a kawo shi tare da lamun in bai iya dauka ba za a kawo lamun ba qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah kaga liman nawa ne ne lillahi yayi muqabaka qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul arshil azim سيقولون لله أما إمام أبي أمر ابن الألا الإمام يقول سنكورنتا سيقولون الله تباب مسألة من رب السماوات أي تأتي وانيني الله شيني الله وكما لله نا الله نزمي دون شي كلمة رب سندهم الخلق والملك والتدبير تودقنا أكد وكوشي قل من في يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون أبو أمر كما يعقوب سوكا سيقولون الله مركون سيقولون لله أي بيد الله to duk dai ne tun daga hannun Allah suke kuma ubangiji shine rabbu mulki ne nashi ko a ce shine ko a ce nashi ne duka ma'ana ɗaya ce kakka ce wannan qira'ata Abu Amr da Imam Yaqub tun da su sun karanta guda biyu din na karshe da Allahu Allah qulillah kace shine Allah subhanahu wataala shahidun baini wa bainakum Allah shine mai shaida tsakanin ni da ku an gane ko kalima ta shaida wani lokaci na iya zuwa da mujarrad na shahada wani lokaci kuma tana iya zuwa da ma'ana ta hukunci shi yasa wasu malamai suka fassara Allah shine zai yi hukunci tsakanin ni da ku an gane ko wanda usu hada akum min dunillahi in kuntum sadiqina ku kira masu yi muku shaida ko ku kira masu hukunci su kawo maganar da kuka yi da maganar alqur'ani a gani ayi hukunci a gani cewa in maganar ku kuna iya kawo tamkar alqur'ani an gane ko wani lokaci kuma kalima ta shahada tana iya daukan tana kumshe da ma'ana ta rantsuwa an gane ko wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين كذا سنة أمشد ما أنا ترسوا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها الأذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كذا هنا أمشد رنسوا وللوكة إذا كلمة شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم كتي الله شيني مي شيدا تكاني ني دكو waɗansu malamai a nan kulillahu kul huwa Allah suna kaddara huwa sai ya zamanto wato khabar ne na mubtada in mun ka dauki ko kulillahu wani ba sai mun kaddara wannan huwa din ba sai ya zamanto shine mubtada Allah shahidun baini wa bainakum Allah shine mai shaida tsakanin ni da ku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan alqur'ani mun faɗa wancan sati alfa'il huwa Allah domin shi yake yin wahayi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih أوحي إلي هذا القرآن أن يوحي ونا القرآن إذوا غريني an gane ko shine abin karatu wanda babu wani abin karatu wanda ya kai shi kuma wancan satin mun faɗi cewa duk abin da ya samu ta'allaka da alqur'ani sai ya samu daukaka ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ya sauka gare shi ya zamanto ya fi kowa wurin da ya sauka makka da madina ranar da alqur'ani sauka ko dare lailatul qadri ta samu daukaka ko ba haka ba haka makaranta alkur'ani in sun yi aiki da abin da suka karanta su ne mafi daukaka lokacin da alkur'ani ya sabka shi ne mafi daukaka takardar da aka rubuta alkur'ani ita ce mafi daukaka babu wani abu da zai da samu alaka da alkur'ani bai daukaka ba ko da waɗansu suna ganin abin nan ba hakan ki ba wallahi sai Allah ya nuna musu iyakarsu ina fata an fince ni sai muka manta ma gidan da alkur'ani ya sabka shi ne gidan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka fi kowace mata a duniya babu wata matar shugaban kasa ko wata mata wani sarki ko wata mata wani malami ko wata mata wani mutum wanda ta zama to ta kai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalli dan alkur'anin a gidan su ya sauka واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا شيسا من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن أكذب أن ياكي أنكر كشمتاني إن ذا أسلق gawa. sai ya ce ayyuhum aktaru qur'anan ko ayyuhum aktaru akhdan lil qur'an wani na fi alqur'ani sai ya tashi gaba na fata an fahimce ni kenan dai a takaice alqur'anin nan ko a lahira kuma da shi ne ake auna nauyin matsayin karanta tashin alkiyama a cikin aljanna hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi dan Amr ibn al-As ya ruwaito shi wanda Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Hibban da Imam Al-Hakim da Imam Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad da Imam Ar-Ramu Hurmuzi wanda malami ina ganin sunan shi yana da abin ga Ramu Hurmuzi wani yanki ne daga cikin yankuna ina ganin na cikin Iran Ramu Hurmuzi akwai kuma riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad da Imam Ibn Majah sun fitar da shi daga lafzi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ce yuqalu li sahibil qur'an ana ce ma ma'abucin alkur'ani iqra ka karanta wartaqi sai kai sama ka daukaka a wata riwaya ta abi sa'id al-khudri was'ad kai sama warattil wato ka karanta kama kunta turattil fi dunya kamar yadda kake karantawa fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha ko kunta taqra'uha a wata riwaya daidai matsayin karanta tashi alƙiyama aljanna daidai ayat da ka karanta na fata an fahimce ni shi yasa ina ganin margayin albani albani na zare yake cewa alqur'ani yana da bene 6666 aka ce aka baka Allah bai ne yace to an ce wato kana karantawa ne kana yi sama to tunda aya 6666 in ka karanta aya ɗaya kana bene na daya in ka karanta ta biyu kana bene na biyu in ka karanta 6666 kana wancan benen na 6666 yace su ne benayen alqur'ani istihadi ne da istinbadi da malamai to ka gani wanda yake nuna cewa babu abin da ta samu alaka da alqur'ani bai dauka ba Allah ya ba mu ikon hidima da aiki da alqur'ani da ya karanta shi wa uhiya ilayya hadha alqur'ana li unzirakum bihi wa man balagha ay wa man balaghahu alqur'an duk wanda alqur'ani ya kai gare shi wanda yake nuna addinin musulunci addini ne na duniya a gane wa man balaga duk wanda alqur'ani zai kai gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na duniya gaba ɗaya kuma in an ce musulunci addini ne na duniya ba ana nufin kowa sai ya musulunta ba a'a ba haka ake nufi ba ana nufin shine addinin da duk mutumin da ya shige shi a duniya to addinin sa ne sannan kuma ko an ci ko an so Allah zai daukakar da shi akan dukkan addini هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا a cikin suratul fatih ina fata an fahimta kuma ayoyi sun tabbata a cikin alqur'ani wurare daban-daban qul ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira shi yasa wadansu masu shubha suke ai an ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wai kaji annabi an tura shi zuwa ga ummal qura ita ce makka wa haula da wanda ke kewaye da ita sai ta to kaji ba a aiko shi zuwa ga mutane ba amma sai shi manta ya dauki mutushaba ya bar muhkam wannan kuskure ne wadansu malamai sun dauki wa man haula a makka ai duniya tana kewaye da ita don haka duk ma duniya ta shiga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu da haka dai ayoyi suna nan faddarsa hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato sahihul bukhari da sahih muslim wanda Jabir bin Abdullah rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan lam yuqahun ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar waɗanda ba a taba ba wani annabi ba su wato gabana ba nusirtu birru'bi masirata shahrin Allah ya taimake ni da iska wato wanda yake tafiya ta wata ɗaya tsakanina da shi tafiya ta wata ɗaya Allah kuma ya taimake ni ya kawo min shi ya taimake ni an gane ko lokacin da an kai yaki da ahzab ko ba haka ba fa arsalna alaihim rihan wajhum lam tarawha wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya kasa ta zamanto masjidan wurin sujada gare ni wa tahuran kuma ta zamanto wurin tsarki an gane ko abin tsarki ayi taimama da ita ko kuma inda na ba ta kama mutum babu sai shi a mannan dan ka a ce sai lokacin taimama fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah duk mutumin da daga cikin al'umma ta sallah ta rishike shi falyusalli yayi sallah ba aka sai an shiga masallaci irin wanda an ka gina ko an ka killace wa uhillat li al-maghanim wa lam tahull li ahadin qabli an halatta mini al-maghanim cin ganima amma ba ta halatta da wani gabani na ba sun kasance ta an halatta musu sai suka yi hululi sai aka haramta ko ba aka dan bane to sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haramci aka dauke shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa'a an bani ceto dan Qur'ani sai ce a to ku cikin hadisan ku an ce mana ku za su ceto annaba za su ceto kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ku shi kada an ka ba ceto a'a yana nufin irin wanda aka bashi babu wanda za a ba irin wannan ceto na fata an fince ni dan saboda ka a ce hadisan sun yi tazarubi ko ayoyin kaza haka suke so wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan an kasance ana tura annabi zuwa ga mutanen sa kebe wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan an tura amatan wa 'ammatan an tura ni zuwa ga mutane gaba daya duk mutanen duniya gaba daya kaga wannan hadisin yana nuna tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tura shi zuwa ga mutane yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadun biyade na rantsi da wanda rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu ɗaya daga cikin mutanen da zai ji wato wato sako na ya kai gare shi yace la yasma'u bi ba yana rufin ba sai ka ji magana daga bakin sa a'a hadisansa da sakonsa na alqur'ani kai zuwa gare ka abin da ko yahudiyyun ba yahude wala nasraniyyun ko ba nasari ثم يموت كريستا كينان ثم يموت سنن يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به bai imani kuma da alhali bai imani da abin da aka turo ni da shi ba illa kana min ashabin nar fa ce ya kasance daga cikin yan wuta wannan ya nuna cewa a ce kiristoci da yahudawa ba su da wani uzuri gaban Allah inda su yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ina fatan kun fahimta wannan alamiyatu da'wal islamiyya kenan shi yasa addinin musulunci shari'a ce ta karshe ba ta buƙatar ƙari ba ta buƙatar ba ta buƙatar rage daidai irin yadda wato waɗanda an kai ta shashafe wannan da aka zo a ƙarshe ba a yi nasu ɗin komai cikin wannan shari'a ba ba za a turo wani annabi ba kuma ita ce cikakka ba ta buƙatar a kawo gyara da haka da sun kawo wani gyara yana cikin rudu da wato hasara Allah shi mu tsari da wannan malamai suka fa hujjar abubuwa guda biyu zan kawo su a gurguje na farko fassara khutba da yaren da ba na larabci ba domin bi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ana tura shi zuwa ga mutane su musu bayani to shi ko an tura shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya to da wannan malamai suke cewa za a fassara khutba da yaren da mutane suke na fata an fahimce ni waɗansu malamai suna gani a kutuba za a yi ta ne da larabci kawai to in ka dubi shi annabin sallallahu alaihi wasallam da al'ummar da yake cikin ta mafi yawancin su larabawa ne ko da akwai wanda ba laraba kuma suna jin larabcin ko ba haka ba a saudiya ko a masallacin makka a saudiya ko a masallacin makka dan kuma duniya ce mutane suna haduwa to amma mu yanzu a masallacin nan mu waɗansu sai su riƙe ra'ayi waɗansu fuqaha da suke ba a fassara kutuba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci ya kutuba to shi ai mutanen suna fahimtar yaren da yake magana da su shi wancan bi lisanin qaumihi wanda ko ammatan ne kafatan lillah da wannan malamin suka ce ana fassara khutba sai dai sabani yusuf za a fassara ta wasu suka ce a kawo ta a fassara kafin liman ya zo wannan kuma har yanzu ba a kai inda ake bukata ba ina fata an fahimce ni saboda mi saboda kansu ba su sa zuwa kuma za su amfana ba da ita a wannan lokacin kuma wannan lokacin shin za mu baka hukuncin khutba ne tunda fassarawa ne za a yi waɗansu malamai suke ganin cewa a'a liman ya ja aya da hadisi sannan ya fassara an gane ko da larabcin da zai yana yi yana fassarawa wannan shi ma malamai suna ganin akwai wahala abinda ya dace ne khutba ta farko a yi ta da larabci an gane ko ta biyu din ana iya a yi muqaddima ko kaɗan sai a fassara ma mutane da yaren da suke shi ina fata an fahimce ni Sheikh Sa'ud Shuraim ya rubuta littafi Ash-Shamil fi Ahkam al-Khatib wal Khutba wanda yake nuna kawo ra'ayukan malamai da suke nuna cewa ana za a iya fassara wannan khutba wanda Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alaihi ya tabbatar da wannan to kuma na haɗu da wani malami ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Saudiya Abdulaziz Rajihi wanda ya yi shakka na Sahihul Bukhari ya kai mujalladi 20 malamin Shuraimu ne muke tattauna da shi a Riyadh yace mai ai bai san ba dalibin shi yayi wannan littafin ba yace amma zai sa a nemo shi littafin ya karanta kuma ya karanta da su dai babban malami ne a ƙasar Saudiya dalibin bin bazin shi ba kuma da wannan malamai suke fitar da hukuncin yin tarjama shine a fassara ma'anonin alqur'ani da yaren da ba da larabci ba tunda in su laraba an yi tafsiri to mutumin da yake jin shinuwanci da wanda yake jin turanci da wanda yake jin faransanci to kaga za a yi san sakon Allah dole yin tarjama ko a buga ta shi yasa kun ga yanzu Saudiya tana kokari ana fassara littafin Alqur'ani da sauran yaruka saboda kun su mutane domin da'awar ta duniya ce gaba daya yana daga cikin abin da ya kamata a ce musulmi sun karanta su karanta tarjama saboda su isar da sakon Allah da wani yare amma sai mu zo mu yi dubba mu koyon wani yare saboda ya da da'awa turancin nan da english nan da waye yana suna da haƙƙi da waɗanda kowane yare mu yanzu nan da yaren mu ne muke magana ga ba haka ba inda larabci zan zo in yi bayani ba zai fahimta da haka fassara khutba da fassara alqur'ani da wasu abubuwa ne waɗanda cikin kasancewar da'awa ta duniya ce da wanda malamai suka ba da izini za a iya fassara su wanda kuma ya kiyaye rike takalidancin shi to kuma babu da hukunci akan sa الله يغادر دمي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى شين يذكرنا شيدا سوى أقوي وأنسوا أبن بوتا تارد الله وأن تسكت تنتنت أبوتا مسو قل لا أشهد كتب ذي شيدا با قل إنما هو إله واحد كتير سوشي الله أبن بوتاني كتي مكتي وإنني بريء مما تشركون للذين برأ mimma tushrikun da abin da kuke hada Allah subhanahu wataala da shi wannan aya ta tabbatar da abubuwa guda biyu manya manya na farko kasancewa Allah shi kadai la ilaha illallah kul inna ma huwa ilahu wahid sannan ta tabbatar da muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta hayya wa uhiya ilayya hadha alquran in an bashi alqur'ani wa ya bashi Allah ya zama to manzo to dukkan waɗannan wato sune usulul qada'a ko a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara qadiyya ta farko bayan ibada shine a tabbatar da kasancewa Allah shi kadai a tabbatar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsoro shi ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ubudu rabbakum ku bauta mu ubangijinku kaga kenan wato alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada shi fala taj'alu lillahi andada yana rufe la ilaha u'budu rabbakum illa Allah wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba za ku iya ba ya nuna alqur'ani ne daga wajen Allah yake kenan annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta tabbata to shi yasa duk malaman da suka yi sabani nan a cikin cewa kul ayyu shay'in akbaru shahada shin akan bi ne aka ya kamata ai shaida babba koko shin kul ayyu shay'in akbaru shahada shin wane ne ya cancanta ta zaman tuwa babban shaida duka ɗaya ne koko ai shaida akan kasancewa Allah kul inna ma huwa ilahu wahid to kaga ai shaida ne akan cewa Allah subhanahu wataala ya kadaita kenan yin shaida babba shine a shaidi Allah shine makadaici ko kuma Allah yayi shaida shine babban mai shaida dan yace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist kaga shahida Allah Allah yayi shaida nan an samu mai shaida annahu la ilaha illa huwa yayi shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi an samu abin da aka yi shaida a kansa kenan dai yin shaida akan kalmar shahada shine mafi girma kuma Allah yayi shaida shine mafi girma kuma Allah yana yin shaida an gane ko wa inna li bari'un mimma tushrikun ni na barra wadan su malaman tafsiri sun kace ma wa ga mausuliya ce kenan wa inna li bari'un min alladhi tushrikuna bihi na barra da abinda kuke shirka da shi sune goma kanku da sauran abubuwa wadan su malaman tafsiri suka ce a'a wa inna li bari'un mimma tushrikun ma kana iya zaman tuwa masdariya kenan wa inna li bari'un min shirkikum ko min ishrakikum na barra daga shirkaku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya barra daga gumakansu haka ya barra daga aikin da suke yi bai tare da gumakansu bai tare da aikinsu جلت الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
الله allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu sun san sa to ad-damiri yana komawa zuwa ga wa ko sun san shi damiri yana koma zuwa ga wa an gane ko mas'ala ta farko anan wannan aya tana daga cikin mutashabihatul alfaz wato akwai irin ta a cikin suratul baqara alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun waga ita ko alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun sai kai hatara da ya zama su kana cikin bakara ka ji ka haɗa cikin an'am ko kana cikin an'am ka haɗa cikin bakara to sai ya zama to ya arifuna hutan cikin suratul bakara an gane ko za mu ji fassara wadda malamai suke kawo sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu ashur da yazo akan wannan aya a cikin suratul baqara sai yace ya arifuna hu damiri yana iya komawa zuwa ga at-tahwil kenan ya arifuna hu sun san za a juyar da qibla al-qibla ko ba haka ba tunda Allah subhanahu wataala ya faɗi wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim at-tahwi ko kuma yace a'a zamirin yana iya komowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mun ka sani ko ba haka ba ko yafi shahara sannan kuma in mun danganta shi zuwa ga manzon Allah muna iya cewa ya'rifuna sifatahu ko kuma ya'rifuna sidqahu wa amanatahu ko kuma yace a'a zamirin yana komowa zuwa ga al-haqqu domin wala in ittaba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-haqq alladhina ya'rifunahu ay ya'rifuna al-haqq sun san gaskiya ko kuma ce na koma zuwa ga ilmi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi kidan alladhina ya'rifunahu ya'rifuna hadha al-ilm ya kawo wannan amma da aka zo cikin suratul an'am da yazo alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu anan sai yace dhamiri yana iya komawa ne zuwa ga tauhidi المفهوم وند أنك تقول إنما هو إله واحد يعرفونه أي يعرفون التوحيد كما يعرفون أبناءهم سنة سنة كده سورة الله yace kuma waɗansu malaman tafsiri sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da yasa na kawo waɗannan maganganun saboda yarifuna hunnan da yawa daga cikin mutane fasara guda suka sani da an ce yarifuna sun san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san abin yana yauka wata fasara da ba ita ba sai dai yace cewa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dauke shi ba'i yace ya'rifunahu shi a fahimtar sa yarji ila aqrabi madkur ya'rifunahu ay ya'rifuna alkitab sun san alqur'ani domin shine a kusa kama ya'rifuna abna'ahum kamar da suka san ƴaƴansu to dan haka nan zaka ji duk da yake cewa ko an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala bane dan alqur'ani yana iya kawo zamiri a lokacin da bai kawo cikin siyaki ba saboda mafhumi ne ana fahimtar sa daga cikin siyaki ya'rifunahu shikenan in an san siyakin ban kana yazunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah wadansu malamin tafsir suka ce yansurahu nan anan ba anan shi mutumin ba a'a Allah ba zai taimaki manzon sa ba ka ko nan ba ambaci manzo ba su abin gana shi yana da nisa to alqur'ani yana amfani da wannan saboda ittikari akan shi wanda ake fira da shi ya gane in ce maka ai ka san muhalin mutumin ka mutumin ka kace wane ne mutumin ce ai ka san shi to kaga ai an yi ibham amma wanda ake magana ai ya san shi wa tana yiwa zai iya harawo wane ne ake nufi an gane ko to shi yasa shi yace ya dauki alqur'ani ake nufi anan duk da yake ko mun dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala bane ya arifuna mu sun san alqur'ani sun san tauhidin sun san kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayanin alqur'ani yana cikin littafin su bayanin manzo yana cikin littafin su bayanin tauhidi yana cikin littafin su sun san da wannan amma dai sai dai tarjihi cikin irin waɗannan aqwal wani lokaci malamai suka ce a zaɓi wanne ne yafi zama kusa a cikin bayanin ayoyi ya'rifunahu sun san sa ko mu ce shi manzon ko mu ce shi alqur'ani ko shi tauhidi kama ya'rifuna abna'ahu kama yadda suka san ƴaƴansu wannan at-tashbihu tashbihu al-ma'rifa bil ma'rifa kenan an kamanta sani da sani shi da wannan suke cewa at-tashbihu al-aqli bil aqli wajen malaman usul at-tafsir da malaman balaga a kamanta wato abinda cikin hankali yake da cikin hankali kaga sanin da suka yi ma wato manzo ko shi tauhidin abu ne cikin kai yake hararo shi ake yi shi ko ‘ya'yansu sanin da suka yi musu ba ‘ya'yan ba sanin da suka yi musu shi ma cikin kwakwalwa shi ke sai ka haɗa abin da ka sani cikin kwakwalwa da abin da ke cikin kwakwalwa a gane ko wannan yana da kyau mutum ya san shi saboda tashbihi ne wanda yana zuwa a cikin alkur'ani ka san yadda ake kamanceceniya ta ina ne suka rarraba ta ina ne suka wato dace da juna shi yasa malamai suke cewa alkur'ani wani lokaci yana kawo tashbihul hissi bil hissi abinda ana gani a kamanta shi da abinda ake gani matan aljanna aka ce ka annahunna liyaqutu wal marjan kaga su matan idan aka kalle su za a gan su al-yaqut kuma abu ne wanda ana gani kaga an kamanta abinda ake gani da abinda ake gani amma sabani wani lokaci sai a zo a kamanta ba a gani da abinda ake gani alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun fuwa fi sama kalima tayyiba ita ce kalima ta la ilaha illa Allah ka shajaratin tayyiba ita ko shajara abu da ana ganin ta ina fata an fahimce ni wasu na fassara ta da itaciyar dabino ko ba haka ba to kaga kalimar ita ba a ganin ta amma itaciyar dabino ana ni ana ganin ta to sai aka yi tashbihin ta kaga abinda ake gani da abinda ke cikin kai wani lokaci kuma sai a tashbihul aqli bil aqli shine a kamanta abinda cikin hankali yake da abinda cikin hankali yake ma'rifatu abna'ihim da ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallam ko mun ce alqur'ani suna cikin kai amma kai na zaka hararo sai ka hada sai ka tashbihin su wallahi babi ne mai yawa babin tasbihi cikin balaga da usulul tafsir wallahi yana da yawa shi yasa zaka samu akwai tasbihi da suke ma jali bayyane yake akwai tasbihi khafi wanda sai hankali yayi tunani da ya gano shi an gane akwai tasbihul baligh wanda ba a kawo kafin ba a ce muhammadun asadun ko ba haka ba muhammadu zaki ne amma ba nan aikal asadi ne sai aka shafe shi tasbihul baligh ake ce mishi ko kuma da wato at-tashbihud dhimni kai da suke fada a kawo misallan wani abubuwa masu yawa ta cikin wato fahimta zaka iya zare su da at-tashbihu tamthili kamar da Allah ya siffanta duniya inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fa atalatu bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amr kaga sifatun ne da ahwalu muntaza'a duniya tana wato yadda tsiro yake farawa da kaza da kaza da kaza karshe yazo ya kare to haka ita ma duniya take farawa kadan kadan ita ma ta zo ta kare kaga tamsil ne wato shi tasbihi ne don haka yana da kyau mai karatun alqur'ani ya san irin waɗannan tamsil na shubuha da almaqlub kamar yadda wato a siffantar da abu da wanda yake mafi girma yanzu misali sai ka ce ma mutum anta kalba anta kalbahri ko ko albahru ka anta teku tana kamar ka teku ko an san ta ai dan adam baiwa alkhairin da ake samu cikin ta to amma an sifanta dan adam da ita saboda a nuna mubalaga a cikin wannan duk waɗanda suna cikin karatu sai mutum ya tashi tsaye Allah ya gane da mu allazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu da wacce riwaya ta inganta na cewa babu wanda yayi ba mu ga wanda yake gaskata ka ba daga cikin ahlul kitab kamar da riwaya ta Imam kalbi ta zo da sai muka shaida ita amma dai su sun san shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma shaida Allah ta isa لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سو كما ما سولت تاكن سو ما سونا شهيدا شيء سنة سوما لبسكة وانا آية مدنية دو أنت الذين آتيناهم الكتاب سو كو أهل الكتاب باب سو أمكة سيئنا سيئة مدينة سو دم لي أكاكاو أمرون malamai sun yi sun ba da amsa da dama suka ce a'a suratul an'am mun yi ittifakin cewa duk atan tasabka nasoki sun inganta to dan bi aka kawo zanta ahlul kitabi ana makka wadansu malamai suka ce dan saboda su sun kasance suna yin balaguro su yi tafiya cikin garuruwa fali abu duran ba hazal bai ko ba haka ba ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i wa sayf tattan suka hadu da ahlul kitabi wadansu malamai suka ce a'a banda ma wannan ba shi ke nuna babu ahlul kitabi ko guda a cikin garin makka ba don makka wato asima ce ta duniya an gane ko headquarter ko capital da wanda shi fahimtar capital an gane ko kenan a nan ba a rasa waɗansu daga cikin su suna iya sun shaida waɗansu ko suna iya zuwa wani lokaci su ziyarci garin makka su biya bukatocin su su tafi ko ba haka nan bane alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila buqata ta kawo su ko ko wadansu daga cikin mutanen larabawa da suka yi imani da ahlul kitab suka karanta littafan su kamar warqa dan nawfal ai ya gane sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a danganta shi da ahlul kitab to su wannan nan alladina atainahumul kitaba ba dole bane sai aya ka tire ta kamar da ita a Madina don kaga tiyaki yayi kama da wannan ina fata an fahimce ina ganin ai matsalar ta fito ga fili alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu wato alladina khasiru anfusahum waɗanda suka yi hasara kawunan su fahum la yu'minun ba za su yi imani ba malaman tafsiri sun tattauna akan wa ake rufi da wannan aya waɗansu malamai suka ce nan ana rufin alladina wato alladina khasiru anfusahum waɗanda suka yi hasara kawunan su fahum la yu'minuna shin su waye su suka ce su ne kafirran makka bayan gaskiya ta bayyana gare su kul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila wa yaqulu alladhina kafaru lasta musala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kaga ahlul kitabi wa man indahu ilmul kitabi da wanda san littafi ke tare da shi bayan ubangiji shi na cikin masu shaida duk da cikin mukama ya kawo wa man indahu ilmul kitabi tarran kuwa ce wawul kasami ce nan kuwa wal asafi ce dalibai limta sun yi hasara da wannan to amma wata hidda shahidun min bani isra'ila to tan ahlul kitabi da bani isra'ila akwai bambanci ba duk bani isra'ila bane a ahlul kitabi ba alkoli addasan da cikin su ba shi yasa kasu malamai suka ce nan ahlul kitabi nan khassa ake nufi da an ka ce bani Isra'ila ana nufin masu ilimi daga cikin su waɗansu malamai suka ce a amini tun da jahilan ana ba su labari hakikatan malamai suna musu bayani to sai suka ce to nan alladina atinahum kitaba sune alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minuna dan alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minuna ya gabata kai hasara kuma ko yanzu mai harna alqur'ani shi yasa abin namu sai hankuri domin an ce kulli man ma fis samawati wal ardi kulli lillah kataba ala nafsihi rahma la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minu wa lahum ma sakara fil layli wan nahar ya gabata nan ana magana ne akan mutanen kafirin makka to nan kuma anka ce alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minuna wa man azlam kaga dole sai kafin ci wannan kaga cikin sura guda ne kuma cikin wato face ko patch suna kusantar juna amma kuma yana yiwa mutum ka iske yayi kuskure shi yasa alaran mummi wani bisu kace ta samu su a wani lokaci ayi gaba wani lokaci ayi baya wadansu malamai suka ce ahli kitabi ake nufi anan kenan ba a yi takrar ba waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri sun nuna cewa a'a alladina khasiru anfusahum su mutanen makka ake zance an gane ko tunda su ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake shaida akan al'amarin ka amma in muka dauki alqur'ani alladina ismul mawsul ne dukkan su da ahli kitabi waɗanda ba su yi imani da annabin ba bayan shaida ta tabbata akan su ina fatan kun fahimce ni da su kafiran makka da suka taru akan ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda ba su yi imani ba hukuncin su daya kenan wannan aya ta shafi ahlul kitab ta shafi kafiran makka wallahu ta'ala a'lam Allah ce wa man azlamu mimman iftara
wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu
man azlamu ai babu wanda tambaya ce amma akwai wato tahaddi a cikin ta akwai nafi kenan da tahaddi la azlamu wa man azlamu wane ne mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah bayan ya san ƙarya yake yi sannan kuma jingina ta ga Allah laifin ya zama to nawa ya zama to biyu na farko shi ya kirkiri ƙarya da bayan ƙarya kuma haramun sannan kuma ya danganta ta zuwa ga Allah ka ji laifi na biyu akwai bambanci tsakanin kirkira ƙarya da danganta ƙarya alallahi kadiban ya kirkira ƙarya wato aukar zaba bi ayatihi ko ya ƙaryatar da ayoyin Allah ayoyin Allah waɗanda ake karantawa ko ayoyin Allah waɗanda suke ba karanta su ake domin suke nuna akai Allah subhanahu wataala al-ayatul kauniyya da al-ayatul shar'iyya duk wanda ya ƙaryatar da ayoyin Allah ash-shar'iyya an gane ni to kuma wato ƙaryata ayoyin Allah al-kauniyya mutalajili na ko dai ko da wato misali mutum da kare da annabi ko ya yarda Allah ya halicce shi kaga nan alkauniyan ya yarda ubangiji amma kuma mutum da ya kare da shartiya dan wutan ina fata mu ce ko ko wanda akwai wanda kuma zai karyata wato wato alkauniya ya nuna ma babu ubangiji kaga ya ba karyata da cewa akwai kasance ubangiji ya karyata ayoyin Allah alkauniya ko kuma ya hada su gaba ɗaya ya karyata da shar'iyya wal kauniya ya ce bai yadda da annabi ba kuma bai yadda da Allah ba kaga mutum ya karyata kauniya babu mazancin shar'iyya sai mutum ya gaskatar da ayatul al'ayatul kauniya sannan ake zance ya gaskatar da ayatul shar'iyya domin wanda ya ce babu Allah to kaga dan ma a ce a turo manzo ko a mishi wa'azi kaga wannan ai bai makota su ba wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi ko ya karitar da ayoyin Allah ash-shar'iyya ko ko al-kauniyya wadan sun ce ash-shar'iyya ne kawai wadan kuma sun ce a ash-shar'iyya wal kauniyya domin ayoyin Allah kala biyu akwai aya wadda za a turo mutane su gani kuma akwai aya wadda take karanta ta za a yi ayyuka mutane wa'azi domin su gane abinda ubangiji ubangiji su yake so daga gare su wannan aya na farko tana da tashabuh fil alfaz ya an ce tashabuh al alfaz wa man azlamu wa man azlamu cikin alqur'ani akwai sannan kuma akwai faman azlamu faman azlamu cikin alqur'ani akwai ko ba haka da bane to nan in mun zama to man azlamu wa man azlamu ismu tafdil ne ya an ce ismu tafdil wato azlam mafi zalunci babu wanda an mafi zalunci babu wanda an mafi zalunci to da an samu guda biyu tun daga nan an samu matsala tun da nan an ce babu mafi zalunci irin wannan babu zalunci irin wannan waɗansu malamai suka ce taujihin su ka mu ce zuwa ga harda don ma'anar ita kamata mu sa gaba wato ya an ce babu mafi zalunci to waɗannan su ne top top top top top sai a ɗauke su ne na farko na farko na farko na farko amma ibnu utaymin yace a'a bai yi a ce su ne na farko na farko na farko dan bai yiwa ko ina in an haɗa su dole sai an samu dai har yanzu mafi girma yace a'a abin da ya kamata sai dai a ɗauki cewa in an ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban babu cikin wanda yayi ƙarya jingina ta ga wani irin wanda yayi ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala in an ce wa man mana'a wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu babu mafi zalunci daga cikin mutane wanda yayi hali irin wanda ya hana aje abota ma Allah a cikin ɗakin sa ina fata ko fahimta kenan sai a dauke shi cikin babin matsayyata babu makarci irin wanda ya makarya Allah cikin babin masu zalunci na hana shiga duk gidan da zaka hana a shiga ko da na ibada ne babu irin wanda adda zalunci irin wanda ya hana gidan da za a bauta ma Allah irin masallaci to a haka ne ibn Uthaymeen yace abin yafi sai dai malaman har da alqur'ani suka ce wa man azlamu guda tara ne a cikin alqur'ani wawun ina ina fata an fahimce ni shi ko ba'un fa man azlamu guda shida ne a cikin alqur'ani na farko wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha na biyu wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah na uku gashi nan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun na gaba wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah sannan kuma na gaba wa man azlamu ya kamata masu abubuwan da su rinka cire su kafin su kawo wajen tafsiri saboda waɗannan abubuwan suna tsaye da musulun karatu ko mutum ya yi haƙuri tun da ana ɗauka ya samu ya samu memory card da za a ɗauka amma wani ya sa kaza ya sa kaza ya sa kaza ana karatu saboda ɗaukar ka kai kana son kai ɗauka da musamman ka ɓata karatun karatun jama'a bai ba dan haka ya kamata mutane su san sun cire waɗannan abubuwan lokacin da za a yi tafsiri kuma su cire alaƙa ta kira su mai da shi cikin abin da yake da kira na jirgi malaman tafsiri suke cewa ba har da alkur'ani afwan shi wannan waman azlam guda tara ne na farko shine waman azlam mimman mana masajid Allah an yuzkar fi ismu mai wawun sannan na biyu waman azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah na uku sai wannan waman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatin innahu la yuflihu adh-dhalimun a cikin suratul an'am wadanda kuma suna cikin suratul baqara sannan na gaba waman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un man qala unzil mithla ma anzala Allah cikin suratul an'am sannan na gaba waman azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ulaika yu'raduna ala rabbihim cikin suratul hud sannan na gaba waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha an gane ko wannan yana cikin suratul kafi na gaba wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin yana cikin suratul ankabut na gaba kuma wa man azlamu mimman mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha yana cikin suratul sajda kaga cikin suratul an'am fa a'rada anha cikin suratul sajda thumma a'rada anha na karshe wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba wa huwa yud'a ila al-islam cikin suratul saf guda karani amma in ka dauki faman azlamu to guda shidda ne shi ko a cikin alkur'ani masu fa'o na farko faman azlamu mimman iftara Allah kadiban li yudilla an-nas bighairi ilm cikin suratul an'am na biyu faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa sadafa anha cikin suratul an'am na uku faman azlamu mimman iftara Allah kadiban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun a cikin suratul yunus a cikin an'am wa man azlamu a cikin suratul yunus faman azlamu cikin suratul an'am innahu la yuflihu adh-dhalimun cikin suratul yunus innahu la yuflihu al-mujrimun ana momi aiki ya same ku sannan na gaba wato faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi ulaika yanalhum nasibuhum min al-kitab cikin suratul a'raf na gaba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون منك تشرع في سورة نوس نجبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا في سورة الكهف هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نكر شيء فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أتكن سورة الزمر يزو كذا أتكن سورة العنكبوت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق شيكو تكن سورة الزمر فمن أظلم دفاعه ممن افترى الله كذبا أو كذب بالصدق تنقو بالحق to dole irin wannan shi ke sawa al'ammomi kuke ganin wani ya haddace alqur'ani amma lalurin sun yi masa yawa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban babu mafi zalunci daga cikin waɗanda suka yi ƙarya makaryata ke da irin wanda ya kirkira ƙarya ya jingina ta zuwa ga ubangiji au kazzaba bi ayati ko ya karyatar da ayoyin Allah ko alkauniyya ko ashar'iyya ko ko alkauniyya wa shar'iyya gaba ɗaya innahu yadda al'amarin shike la yuflihu adh-dhalimun az-zalimai ba za su cin nasara ba al wannan tana iya zamantowa jinsiyya shine jinsin az-zalimai ba zai ci nasara ba asalin al-falahu suke cewa wato shine al-islahu dan sun ce al-hadid bil hadid yuflahu e wato kamar karfe da karfe ake gyara shi kenan shine al-islahu shine aflaha a cikin yaren larabci sai sun ka ce aljinsa ake nufi ne innahu la yuflihu adh-dhalimun kenan jinsin azzalumai wadansu malamai sun tsake ta mausuliyya ce kenan wato allazina zalamu ake nufi azzalimu da suke zalunci ba za su nasara ba wadansu malamai sun dake ta ta'arifi ce shine waɗanda su azzalumai to amma ta'arifin waye san su Allah shi ko Allah inna Allah bi kulli shay'in alim kenan ko ka dauke ta mausuliya ce allazina ko ka dauke ta jinsiya ne jinsul jinsul zalimin ko ka dauke ta ta'rifiya ne al ma'rufuna bi hadhihi sifat dukkan su Allah ya san su to azzalumi ba zai ci nasara ba farkon ayat da karshe kaga an yi magana wa man azlamu an kuma inda hula yuhibbu zalimin rabbul aziz al sadr kamar da suke fara a cikin ilimi na balaga amma anan sai mu fahimci hikima ta alquran innahu yadda al'amari yake la yuflihu zalimun az-zalimu bi nasara az-zulmu asalin shi wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi ka dauki abu ka azashi ba wurin sa alqur'ani bai cewa wani ko wani ko wani sai dai ce mai aiki irin kaza mai aiki irin kaza mai aiki iri kaza lokacin da ake tafsirin alqur'ani ko ake khutba ko ake bayani ko ake wa'azi ko ake gabatar da wata kalima sai ka iske wani mutum yana jin haushin masu wa'azi sai yana ganin kamar da shi suke in an ce an yi zalunci kaza ko an yi laifi kaza to wannan na farko yana nuna mutum yana dauke da girman kai an gane menene girman kai saboda wanda aka nuna ma laifinsa me ya kamata ya yi shine ya gyara amma su suna ganin sun fi ƙarfin a gaya musu abu na biyu a nan inda hula yi fi zalimun da an ka ce azzalumai ba za su fi nasara ba aka kawo misali na zalunci tunda zalunci yana da yawa akwai zalunci cikin magana akwai zalunci cikin aiki akwai zalunci cikin kaza akwai zalunci cikin kaza ina fata ana fahimta ta to in shi mai wa'azin nan yayi magana yace azzalumai dan bi zaka cewa da kai yake yanzu misali alqur'ani ya sabka zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so abu jahl an karanta ayoyi sun ce da su ake ko ba haka ba so sai abu jahl ya mutu to yanzu bayan ya mutu kuma aka karanta alqur'ani to yanzu da wa'azi ka gani shi yasa wani mutum ya koma ya labe wani wuri in an ja aya ya ce da shi ake wannan yana nuna cewa mutumin nan yana yaƙi ne da addinin Allah domin ni domin kenan shi yanzu Abu Jahl da yake da shi ake da ya mutu Alqur'ani ya daina aiki ko ko kai yanzu ka ce da kai ake an ja aya an fassara saboda kana da kuɗi ko kana da wani matsayi a duniya kai ka ce da kai ake to bayan ka sauka daga mulkin naka ko ko in ka mutu to eh an karanta wannan aya ita ko dawa ake dawa ake yaushe dan adam zai zuwa kai yanzu har ka kai matsayin da zaka ganin Allah yana magana kamar kai kai kadai da Allah yake magana kai yanzu ka isa har Allah ya zama to bayyin magana kan kowa sai kai kadai kai yanzu wani irin matsayi gare ka in ba da gigita irin ta dan adam ba wai har wani in an karanta aya alqur'ani sai a'a shi da shi ne aya alqur'ani ne sai koko da shi ake to yanzu kai kana nufin kai kadai kama kana cikin mutum dubbai miliyarori da Allah ya halitta kai yanzu kai kadai Allah yake nufi kai yanzu haka yi girman da Allah bai magana da kowa zai yi magana da kai kai kai ina da kyau mutane su shiga cikin taitayin kansu shi yasa in ana magana ta alqur'ani ba magana wasa ce ake yi ba wani mutum ya bar komawa gefe ko da saboda wani abu kaza ko wani abu kaza ya ce da shi ake Allah subhanahu wataala ba a siffanta shi da wannan innahu la yuflihu adh-dhalimun adh-dhalumai ba za su ji nasara ba shin duk wanda ya zalunci ya san kansa mai wa'azi yana iya kuskure ya zalunci ya san abin da ya aikata magana ta daga ta kare kai kana da wani matsayin ka na duniya ko ka taba aikata irin wannan laifin ko ba haka nan bane shikenan wannan ya hau kanka adh-dhalimuna an kace ba a ce yan kasa kaza ba ko kabila kaza ko wani ko wani ko wani ko dan fati kaza ko dan kaza ko dan kaza adh-dhalimun wadanda sun ka aikata zalunci ina fata an fahimce ni shi ma wannan wurin shi na daga cikin mutashabihatul alfaz إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا أتكن سورة يوسف وراورته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه رب إن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها شما نبي سمت ذهب الألفاظ لهك على لما قالوا ولنك ما لم يجيب آية تقبع لوك شينا تفيا ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا وترانك الرام تاروس قبادايا nan jamhuri na malaman tafsiri zaka ga za su kaddara uzkur shine ambata an gane uzkur yawma nahshuruhum jami'a waɗansu malamai kamar su imamu zamakshari a cikin alkashaf sai suna gada a shi yana yana da alaka ne da duk labarin da aka kawo na tashin alkiyama duk waɗannan abubuwan da suka kawo wato kana ma kana duk abin da mun ka ambata zai kasance summa nahshuruhum jami'an ko nahshuruhum jami'an za mu tayar da su gaba daya amma ibnu ashur da yazo sai ce shi abin da ya gani za a kaddara abin da ya dace da wurin kamar ka ce yaqulu yawma nahshuruhum jami'a naqulu yawma nahshuruhum jami'a ko qalu yawma nahshuruhum jami'a ko abin da ya kama da haka dalla anhum yawma nahshuruhum jami'a to amma in muka dibi naqulu yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu kaga takrare yazo sannan dalla anhum yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu dalla sun bata kaga al'amarin shi ma yana da nauyi da haka dai ko mu dauki uzkur an gane ko ko mu dauki kana ma kana ko kuma mu dauki dai daga cikin abubuwan da ya faɗa an gane da amma abin da zai dacewa da makama amma waɗanda da ya kawo duka ba'ida ne tunda shi yana ganin cewa mu bar abin da muka ji ga waɗansu a'a nan muna iya kaddara na kulu an gane za mu ce to yanzu in kace naqulu yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu kaga abin yawma naqulu nahshuruhum jami'an thumma naqulu kaga bai zai ba ko da a balagance dan haka wani lokaci malami yana iya kokarin ya kawo wani abu sai zaman to mi sai zaman to abin nan kuma an kalli sai alqur'ani ya saba an gane ko da haka dai muna iya dauka uzkur wanda malamai suke kawowa ko kana ma kana saboda abin a nuna girmansa shi kuma abin da ya kawo nan yace a ana iya kawo daban-daban ɗaya bayan ɗaya saboda in ana faɗin abu bi tafsir wani lokaci an kawo abu a jumlace a hiba da tsoro fa gasha ma gasha yace wani lokaci kuma an ka rarraba aka ce da akai kaza akai kaza to cikin kone ana samun ba da tsoro to amma duk da yake ana samun ba da tsoro na amma ya zama to ya dace da maqamin alqur'ani wallahu ta'ala alam wa yawma nahshuruhum ranar da zamu taro su jami'an gaba daya za a taro su su mutane gaba daya ko kuma za a taro su su mutanen da kuma abin da suka bauta ma tun da shine yace ma ashruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku sannan za mu ce da waɗanda suka yi shirka aina shurakaukum alladhina kuntum tasqumun ina ababen bauta da kun ka kasance kuna riyawa cewa wato za su ce ko kuma Allah ko ba haka ba tun da sun yi riya sun cewa ma na abuluhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ko ba haka ba sun yi riya sun yi ƙarya cewa za su taimake su to anan tambayar da aka yi musu shin akwai ababen bautar suna nan koko babu su in abubuwan suna nan ababen da ake bauta ma kamar gumaka kenan to dan me za a tambaye su aina suraka ukum alladhina kuntum taz'umun shi yasa wadansu malamai tafsirin suka ce nahruhum jami'an nan za mu tayar da su tambayar da za a yi musu kafin a kawo waɗannan abubuwan ne tunda in aka kawo waɗannan abubuwan za su yi rantsuwa kamar ayi ta zo sun malam tukun fitatu illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga wannan lokacin ba su gansu ba to amma daga baya za a kawo su to wannan zai baka cewa ashe ƙaryar da sun kai wallahi rabbina ma kunna mushrikin tana nuna wannan lokacin an tayar da su amma ba a kawo waɗannan abubuwa ba domin Allah ya faɗi cewa za a tayar da su da abin da suke bauta ba wa yawma yahshuruhum ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i ahum dhallu sabil wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana haula ishraka alladhina kunna nad'u min duni kaga bayan sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin daga baya za su bayyana gare su to kaga wannan shi zai cire ma iskali na cewa wadan suna cewa a'a to ai ai shuraka ukum alladhina kuntum tasumun wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun rantsi to kuma an ce za a tayar da su wa ma ya'buduna min dunillahi a'a za a tayar da su amma ba za a kawo su gaban su ba sai bayan an yi musu wannan tambaya bayan an yi musu tambaya sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai a kawo su a antum adlaltum ibadi haula am dhulus sabil za ku ce haula shuraka alladhina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim yuhimul qawla innakum lakazibun an gane da kyau kenan dole alqur'ani ayoyi aya guda baka dauka saka fassara sai ka kalli cewa abin zai iya faruwa daga wani lokaci zuwa wani lokaci wa yawma nahshuruhum abin nan qira'ata imamu yaqub wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu ranar da Allah zai tayar da su sannan ya ce wannan riwaya ce ta imamu yaqub sai ya koma kiran dabiri zina kowa iftara ala Allah kadiban an gane ko wa yawma yahshuruhum amma yace wa yawma wato nahshuruhum wato an yi iltifati ne kina an komo damirul khitab ana magana ranar da zamu tayar da su jami'an gaba daya da su da allolin su amma ba za a kawo allolin ba sai daga baya kamar yadda mu muke gani kuma abin da ya bayyana gare mu ta hanyoyin alqur'ani thumma naqulu a riwaya ta imamu yaqub thumma yaqulu thumma naqulu zamu ce da su lil ladina ashraku ga wadanda suka yi shirka aina shurakaukum alladina kuntum taz'umun ila wadanda kuke riyawa kuce riyawa cewa za su ce fito ku gaban Allah ba na abuduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka'a kada yi wato wannan ta fassara ku kuntum tazumuna tazumuna ni annahum fikum shuraka'a za su ce to gare ku sallata kuma lam takun fitnatuhum ثم لم تكن فتنتهم إلا
takun fitnatuhum ko thumma lam yakun fitnatuhum akwai kirawo'i daban-daban akan wannan wuri imamu nafi' da imamu abu amr ibn al-ala da imamu abu ja'far da imamu khalaf al-ashir da imamu shu'ba sun karanta thumma lam takun fitnatuhum sai ya zamanto ta'un din nan an yi mata fatha illa an qalu wallahi rabbina sai ya zamanto kana tana iya zamantowa tamma ko wato wato tana iya zamantowa naqisa amma in muka dibi qira'a ta ibnu kathir da qira'a ta ibnu amir da qira'a ta imamu hafs an asim sun karanta thumma lam takun fitnatuhum in ka diba yanzu qur'anin da Allah hannunka ta unkin nan zamma gare ta ko ba haka nan bane ku duba da kyau saboda kanmu zaman to mun yi kuskure tunda yan adam muke muna kuskure fa sannan kuma imamul kisa'i da imamu hamza da imamu yaqub sun karanta thumma lam yakun fitnatuhum to kaga da an samu kira'o'i kusan guda uku daban-daban lam takun fitnatuhum lam takun fitnatuhum lam yakun fitnatuhum an gane ko eh dan haka kira'o'i ne guda uku ya yi taujihin su yake in ka kalli fitna mu'annas ne kine an ce sun lam takun fitnatuhum babu matsala ko kuma sun lam takun fitnatuhum babu matsala tun da takun da fitna na an kalle shi amma an ka ce sun lam yakun fitnatuhum to illa an qalu to shi illa an qalu shine ismu kana tunda in ya zama to wancan da nasba dole na farkon shi da wa kana Allahu ghafurur rahima kaga Allahu ki adda rafa ghafurun shi adda nasba to an ce fitnatahum mun samu mai nasba mun samu mai rafa ba to illa an qalu sai zaman to ai maqulatuhum abinda sun ka fada sai zaman to sun malam takun amma in mun kalli cewa sun malam yakun sai ce qauluhum tunda shi illa an qalu akwai alqaulu cikin shi sai zaman to shine muzakkar din to kaga nan kira'o'in sun zamanto sai sai an abin nan to amma thumma lam takun fitnatuhum in mun kalli cewa ismu inna da kada wadan sun doki malamai daga cikin malamai thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu in mun doki thumma lam takun fitnatuhum mun doke ta ta'amma kenan in illa an qalu istisna'i da ake kira istisna'un mufarrad kenan ba su da wata faɗa babu abinda sun ka faɗa illa an ƙaru sai zamanto mustasnan ne an kore shi ba a bukata lam tujad fitnatuhum illa an ƙaru sai ta zamanto ta amma kamar da malaman lugu suke faɗa wannan bayani ne wanda sai ɗaliban ilimi fitna asalinta shine jarrabawa kenan jarrabawa su ta kasance ba komi ba koko sun balanta kun jawabu fitnatihim babu wata amsa wadda za su wasuwa ga jarrabawar da Allah ya musu tunda fitna tana iya zamantowa wasu jarrabawa ko ko zamanto halin su da suke ciki fitna ce sun balanta kun fitnatuhum halin da sun ka shiga na cikin matsala bai ba su da makon ba illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin a ƙarshe kuma ko ko muna iya ɗaukar shi uzuri kamar yadda mai jalalin na ina ganin ma ya kawo shi kenan sun balanta kun fitnatuhum ay ma'ziratuhum wato uzurin su bai kasance ba illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sai su ce wallahi rabbina lalle ubangiji muna rantsuwa da kai mun rantse da kai ubangiji mu makon na mushrikin ba mu kasance mushrikai ba ko kuma qira'a ta Imam Muhammad da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf sun karanta wallahi rabbana ma kunna mushriki sai zaman to rabba yana dauke da wato fatha aya tana da bayani mai yawa amma taujihi kafin mu tsaida karatu in Allah ya ba mu iko mu ci gaba da karatu in an ce wallahi rantsuwa ce da Allah rabbina sai zaman to sifa ne na Allah ko ya zamanto asku bayan ko ya zamanto badali tunda Allah shine rabbu amma yanka ce wallahi rabbana sai zamanto wallahi rantsuwa ce rabbana sai zamanto munada ne akwai abin da aka shafe ya rabbana domin ana shafe harfin lidai thumma antum haula'i ai summa antum ya haula idqtuluna anfusakum ai wallahi sun kace mun ranki ya rabbana ya rabbana kenan ya ubangiji mu ma kunna mushrikina ba mu kasance mushrike ba Allah da bayani zai zo su unzur kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun jibe da suka yi ƙarya akan kawunan su dama Allah ya faɗa cewa tunda ana yin ta a nan duniya can ma lahira za a yi ta yawma yab'athumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum shi yasa in ka saba da gaskiya to ko cikin bacci kace ko rikicewa kai gaskiya zaka faɗa in ka saba da ƙarya to ko cikin bacci kake ƙaryar zaka yi wanda ya saba da kiran Allah in musiba ta same shi in musiba ta zuwa zai kira Allah wanda ya saba da zage zage da abu ya zo sai kace kun cika ya ya dura ashar Allah shi mun tsari da irin wannan sabo dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum